الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إن شاء الله تعالى يومنا ثلاثة sha uku ga wata ramadan a hijira 1444 wanda ya daidai da hudu ga watan hudu a shekara 2020 miladiya kuma ubangiji subhanahu wata'ala ya dawo da mu za mu dora a inda muka kwana cikin tafsirinmu na alkur'ani mai tsarki a wannan wuri a jiya in ba manta ba wato mun kwana kan aya ta 63 a cikin wannan sura mai albarka a suratul hijiri yau kuma in sha Allah za mu tashi kan ayata 64 ubangiji subhanahu wata'ala ya ce wa ate na kabil haƙi wa ina da sadiƙuna mun gaba ɓangaren da wannan eh? ɓangaren ta ta?
إنه كان إن ذلك لا إن للمؤمنين إن ذلك لا تلمؤمنين to wala kar kaza ba ashabul hijri ko wala kar kaza ba ashabul hijri na'am tayyib نعم na'am بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم bayan ne inda ka wannan ayata da 65 barakallahu ayata wa qadaina ilayhi وقرنا إليه ذلك الأمر eh 75 hmm bayan inda ka wannan إن في ذلك لا
بسم الله بسم الله نعم أعوذ بالله الرحمن الرحيم a'udhu billahi minash shaitanir rajim ka dauko farkon wannan ka jona daga shan waccan إيه، نعم a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim كما قلنا.
gowa ganewa وإنها ka ka maimaita لبسبيل daya ka maimaita daya cikin su To.
ko a'udhiya ko basmala ka maimaita نعم أعوذ بالله من الشيطان Yawa, الرجيم وإنها.
بسم الله الرحمن الرحيم نعم.
وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك.
إن في ذلك لآيات للمؤمنين na'am a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim a ubangiji subhanahu wataala wato cikin bamu kissar annabi lutu da mutanansa a da yake ubangiji subhanahu wataala ya hakaito mana ya halakar da mutanen wato annabi lutu inda ya umarci mala'ika jibril ya musu tsawa Allah ya ce fa haka zar humus sayhatu mushrikin ubangiji ya musu tsawa ya sa mala'ika je mu- musu tsawa da hantsi sannan sai ya sa ya tumbuke kasar wato garin nasu tun daga ƙasa ta bakwai aka daga aka kife su Allah ya ci faja'alna ha aliha safilaha muka maida wato saman ƙasar ya koma ƙasa ƙasa kuma wato ya koma wato sama ubangiji ya ce wa amtarna alaihim hijarata min sijil sannan muka yi musu ruwa na wato soyayyen tsakon kwani wato na wuta Allah ya ce inna fi zalika la'ayatin liqaul wato li- la'ayatin lil mutawassimin lalle wannan abin da ya samu mutanen annabi lutu wallahi aya ne ga mutane masu daukan darasi dan al mutawassimina ma'ana annazirina mutanen da suke zama wato suna tunani shine al mu'tabirina masu daukan wato darasi wa inna hala bi sabilin muqim ubangiji ya ce ai alkariyar annabi lut labi sabilin muqimin wato tana kan hanyar qurayshawa tana kan hanyar su na zuwa fatauci daga makka zuwa sham saboda haka lam tandaris wurin bai riga ya gama lalacewa gaba ɗaya ba an kife iya inda mutanen suke amma duk inda babu mutane wannan yana nan yi da yake Allah ce fala ya tabiru na bihim me yasa ba za su kalla su dauki wato darasi ba inna fi zalika la'ayatan cikin halakar da mutanen annabi lut wato akwai aya lil mu'mini daga mutane masu neman wato masu i- imani wayin ka وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين نعم.
فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين ubangiji ya ce wato wa- wa in kana ashabul aikati la zalimina wato su ma mutanen wato rukuki ashabul aika shine gidatu shajarin bikuru madiyana wato su mutanen wato wani kwari ne mutanen mutanen wato wani kwari ne gurin bishiyoyi ana ana gaya ma ana gaya ma wurin wato wato ashabul hijiri mutanen annabi shu'aibu ne mutanen annabi shu'aibu ne wato wato su suna suna cikin wuri mai itace mai ake kiran wuri mai itace kurmi a cikin kurmi suke wato wurin nasu wato kamar kurmi yake saboda haka su ma wato sun kafircewa annabinsu annabi shu'aibu ubangiji ya ce wa in kana ashabul aikati da zalimin su ma mutanen wato wannan wuri na gaiza din su ma wato mutane ne waɗanda suke zalunci ta hanyar karyatar da annabinsu annabi shu'aibu Allah ya ce fanta kamna minhum su ma sai muka halakar da su da tsananin zafin rana mutane ne waɗanda ba saba zafin rana ba yanzu haka mutanen mu yawanci da suke kula da da kudancin ƙasar nan yawanci yanzu a daidai azumin nan duk sun gudu santan ruwan sama ake ta yi yawa da yawa yanzu waɗanda suke mazauna Legas wanda ma suka zo suke nan kafin wato azumi yanzu duk sun koma Legas saboda za su yi azumi cikin wato cikin sanyi saboda ruwan sama ake to ubangiji da ya tashi halakar da su ya rike sanyin wato ya rike ruwan kuma ya azabtar da su da tsananin zafin rana Allah ya halakar da su da tsananin zafin rana Allah ya ce wa inna huma wayanan alƙaryu biyun da alƙaryar mutanen annabilu su ne saddum din da kuma wato su ashabul gida din mutanen da suke cikin wannan rukukin wato labi imamin mubin wato ajus suna kan hanyar mutanen makka wato daga makka zuwa sham wajen hanyar kasuwancinsu kenan ashe tunda suna fili a falata a tabiru na bihim me yasa su mutanen makka ba za su kalli abin da ubangiji ya yi da wa'annan al'umman ba su ɗauki darasi wato akan su ma kada ubangiji ya jarabe su an ce su ashabul gida din nan wato Allah an ce wato ubangiji ya aiko musu tsananin zafin rana ne kwana bakwai babu kakkautawa kwana bakwai ranar ba ta yanke ba hatta karabu minar halaki duk sai da suka galabaita ruwansu ya kone kominsu ya kone suka galabaita fa ba asallahu lahum sahabatun kazulla daga nan kuma sai ubangiji sai aiko musu girgije tunda mutane ne da suke dama kurbi sun saba samun mamakon ruwan sama wato a mafiya yawan lokutan su to da suka ga wannan hadirin ya zo baki kirin wato faltazau ilai sai suka je suka gide to hadirin da ya zo tun da ai suna cikin tsananin zafin rana ne Allah ya tsaye da rana a kansu tsawon wa'annan kwanakin da suka ga hadiri ya zo hadirin kuma da ya zo sai inuwa a wato a rabin garin saboda haka duk sai suka zo suka tare a gindin wannan hadirin gajimaran gajimare ne mai kauri wanda ya musu inuwa saboda haka sai suka zo suka taru a gindinsa wato domin neman wato sanyi waje ta mauta ta litazullala biya duk suka taru a wannan gurin domin wato su sami inuwa fa ba sallahu alaihi min hanaran ashe cikin girgijan wuta ne ubangiji kuma sai saukar musu da wannan wutan fara karhum jami'an sai ta kone su kuma gaba daya wato wannan girgijan ya zama kamar wato kamar yadda Allah ya jarrabi ya jarrabi a wayannan kafiran ne Allah ya rike musu ruwa kwana da kwanaki suna ta tsammanin ruwa wanda suke cewa haza ardu mumturuna ai ga girgije nan yazo zai shayar da mu ruwa Allah ce ba girgije ba ne bal huwa masu ajabtun bihi ne abinda suke gaggawar aiko musu ne na daga azaba saboda haka na mutanen annabi hudu barakallahu saboda haka hadirin ya zo wato kuma suna tsammanin hadiri ne ashe wato wato Allah ne ya aiko musu wuta wato da kuma wato iska a cikin wutar ta zo wato ta kone su shine Allah ke cewa tudda miru kullu shay'in bi amri rabbiha wannan iskan da ta zo ta komi tun bike shi take da umarnin ubangiji saboda haka take Allah malaukakin sarki halaka su su ma wayannan din mutanen giza din wato farkon halakar da su azabar da Allah ya saukar musu tsananin zafi ne sun wa bizulla sannan kuma Allah ya saukar musu wato inuwa wanda suka zo suka tare a gindin inuwa amma mutanen Madiyana su kan Allah ya halakar da su da tsawa ne kamar da aka biya ne a cikin suratu hud saboda haka a ubangiji ya aiko mutanen madiyana wato da mutanen ashabul aika din duka annabi shu'aibu duk wayannan alƙaryu biyun duk annabi shu'aibu shine annabin da aka aiko ya zo ya kidaye su zuwa ga addinin musulunci to amma an halakar da su kowa ne daban-daban su mutanen abin nan su tsawa Allah aiko musu mutanen Madiyana su kuma mutanen Giza su kuma zafin rana aka aiko musu daga baya zafin rana kuma hadiri ya zo suka taru a gindin hadirin dan shan neman sanyi da kuma Allah ya saukar musu da wuta a cikin hadirin Allah ya halakar da su shine ubangiji yake cewa wa innahuma labi imamu mubin da su mutanen annabi lut da mutanen annabi shu'aibu duk inda Allah ya halakar da su akan hanyar kasuwancin mutanen makka ne me yasa ba za su gani wato su dauki darasi ba wala karkaza ba ashabul ولا hijr قد كذب أصحاب الحجر المرسلين نعم.
وآتيناهم آتنا فكانوا عنها معرضين ashabul hijr su ma ashabul hijri wato wani kwari ne wato ye- da yake wato tsakanin madina da sham tsakanin madina da sham mun gane su ne kwarin samudawa to su ma Allah maɗaukakin sarki ya aiko musu annabi shi ma wato sun ƙaryata annabi shi ne annabi salihu shi ne ubangiji yake cewa wala karka zaba ashabul hijirin mursalina ai ashabul hijir wato mutanen wannan kwarin su ne samudawa su ma sun ƙaryata sai ubangiji ce almursalina sun ƙaryata manzanni bayan ko manzo da ya ka aiko musu o shine idan mutum ya karyata manzo daya to duk ya karyata anna- ma- manzannin Allah gaba ɗaya ne saboda me saboda dusa ko suke dauke da shi guda daya shi yasa yana daga cikin itikadin mutum kafin ya zama cikakken musulmi sai ya yadda a zuciyarsa ya yadda cewa duk manzannin nan da ubangiji ya aiko gaskiya ne kuma Allah ne ya aiko su idan ya irin na yahudawa ya ware annabi muhammadu da annabi isa to imaninsa ya ɓaci in yi irin na nasara suka ware annabi muhammadu shi kada shi ne ba su yarda da shi ba to shi ma imaninsa ya ɓaci shi yasa mu yana daga cikin itikadinmu sai mun yarda da dukkan annabawan da suka zo kafin annabinmu da kuma annabinmu to wannan shi ne itikadi wanda yake salimi gabarin wato ku- eh, ga- gabarin wato kafirci ubangiji yake cewa wato Allah ya aiko wa mutanen ashabul hijiri wato mala yace wajin bainal madinati wa sham kwari ne tsakanin madina da sham wato sune samudawa an aiko musu almursalina manzanni wato saboda sun karyata manzansu annabi salihu li'annahu takazibul li baqi rusul domin in ka karyata manzo daya to ka karyata sauran manzanni listirakihim fil- fil maji'i bit tauhidi domin duk sun yi shirka akan wato zuwa da tauhidi Allah ya ce wa atinahum ayatina ka karanta na karanta ka.
wa atina mu ubangiji yace mun ba su ayatina wato ayar mu ita ce taguwa da Allah ya aiko annabi salihu da ita fakanu anha muridin sai ya zama sun kauda kai wato basit wato tafakkuri sun yi tunani game da lamarin wannan aya ba wa kanu yani tuna min aljibal buyutan aminin sun kasance mutanen annabi salihu mutane ne masu karfi suna fafe duwar watsi a wannan kwarin nasu wato yanhi tuna min aljibali suna fafe dutse buyutan suna mai da shi ɗakin kwana amini ne wato suna kwanciya a cikinsa cikin aminci Mm.
wato mutane ne wanda gwanayen wato sassaka ne wato sannan kuma suna da ƙarfi su in sun tashi wato maimakon su je su yi ɗaki irin na ƙasa a ƙaton dutse suke suke samu su fafe shi su yi masa ɗakuna su yi masa tsare-tsare ɗaki ban ɗaki gurin kwanciya falo komi dutse za su sassake su fafe wato su gyara shi su mai da shi wato ɗaki Allah ya ce fa kadar huma sayhatu musbihin فأخذهم الصيحة مصيحين فما أغنى عنهم.
فما أغني عنهم ما كانوا يكسبون ubangiji ya ce fakazar huma sayhatu sai tsawa ta kama su musbihina da asuba Mm.
fama agana anhum ma kanu yaksibuna abinda suke tsorora wato ko kuma abinda suka tsorora na dakunan kwana masu karfi tunda kogo suke shiga su fafe dutse su mai da shi dakin kwana to wai wannan dakin kwanan ubangiji ya ce bai wadata musu komai ba wato gabarin shiga cikin azabar ubangiji domin in azabar Allah ta zo Allah ce malahu min dafi'in babu abin da ya sai ije ta saboda haka wannan ɗakin kwanan bai isa dama ya tsare su gabanin wato azabar Allah ba sannan kuma wa jam'ul amwali da kuma dukiya da suka tara duk Allah ya aiko wato ya halaka su a da ubangiji fa kadar huma sayhatu Allah ya aiko musu tsawa daga sama da kuma girgizar ƙasa wato lamma akarun naka lokacin da suka soke taguwar annabi saluhu an yi wannan bayanin a cikin suratu hudin cewa annabi salihu ya ce musu kafin saukar azaba tamatta'u fi darikum salasata ayyamin ubangiji na ya aiko ni in gaya muku cewa ku zauna a gidajen ku ku huta kwana uku mana Allah ya ba ku kwana uku tunda dai kuka soke wannan taguwa saboda a dalilin ba za ku iya mata haƙuri ta sha ruwa yau ku sha gobe ba kuka soke ta to Allah ya ce to ku saurari zuwan azaba kuma nan da kwana uku domin sai da ya gaya musu ba ba ba ɓoye musu ba saboda haka ah, bayan wannan kwana uku ta wuce Allah ya ce fa akazarhum saya sai kuma tsawa ta kama su mai ƙarfi daga sama Allah maɗaukakin sarki yake cewa da wato da asubahi fama agna anhum ma kanu yaksibun abinda suka tsorora na daga gidaje masu karfi bai wadata musu komi ba gaban shiga wato azabar ubangiji na'am وما وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق نعم.
وإن الساعة لآتية نعم.
فاصفح الصفح الجميل ubangiji ya ce wa ma kalakana samawati wal arda ba mu halicci sammai da kasai ba wa ma bainahuma da abin da yake tsakanin su illa bil haqqi sai da gaskiya wa inna sa'ata la'atiyatun ubangiji ya ce wallahi sa wallahi tabbas sa alkiyama mai zuwa ne sai da ubangiji ya rantsuwa kuma sai da ya zo da nuna taukid ya ce wato wa anna sa'ata ko wa inna sa'ata tabbas sa'ar alkiyama la'atiyatun wallahi mai zuwa ne suka ce ubangiji duk abin da ya rantsuwa a kansa wato ya kamata mutane in sun zo kansa su yi nazari su yi tunani sosai akan wannan abu ubangiji ya ce tabbas sa'ar alkiyama wallahi mai zuwa ne ma'ana babu abin da ya isa ya tsare ta la mahalata ba makawa fa yujazi kullu ahadin bi amalihi a wannan rana ne idan ta zo ɗaya ranar da Allah yake rantsuwa da zuwanta in ta zo za a sakanta ma kowa da irin aikin da ya aikata fasfa ya muhammadu ka yi rangwame wa mutanenka asafhal jamil rangwame wanda yake mai kyau ma'ana ka kau da kai gabarinsu kau da kayan da babu wato karya wato a cikinsa ina rabbaka lalle ubangijinka Wal-kallakul alim.
ubangiji ya ce ina rabbaka lalle ubangijinka huwal kallaku shine mai yin halitta ga komi al'alimu shine kuma masanin wato komi na'am ولقد آتيناك سبعا من المثاني نعم.
والقرآن العظيم na'am لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين ubangiji ya saukar da wannan aya ne wa lakar ate naka saba minal masani aka ce wata rana wato sahabban manzon Allah suna zaune sai ga wani ayari daban-daban guda wato guda bakwai na yahudawan bani banu quraiza da banu nadir wato sun tafo daga basra sun dai wato sun yi lodin kayan wato kudi sun yi lodin jauhari da lu'ili'i da suturu da suturare wato nau'in kayayyaki to musulmai suna zaune wannan ayaran suna hutowa suna hutowa sai su musulmin suka yi guri suka ce ina ma wannan dukiya namu ne mu nemi kusacin ubangiji da wannan dukiyar don mu raba ta sadaka mu ciyar da ita a ɗebi dukiyar a sa asusu na zuwa jihadi don ɗaukaka addinin Allah sai ubangiji sai ya saukar musu da wannan ya ce ban ko ban ba ku waccan dukiyar ba ai walakal atina ka sab'a minal masani ai mun baka bakwai wato daga abin da ake ake maimaitawa ma'ana mun baka fatatul kitabi Eh, ayoyi guda bakwai ne wanda ake yawan maimaita ta mun faɗi falalan karanta fatiha wancan karan muka ce kullum mutum yana karanta fatiha Mm.
allah akalla a sallan farilla an bai na fala ba sau goma sha bakwai a kullum Mm.
saboda amma amma baya jin kosawa wato a wajen karatunta Mm.
to ubangiji ya ce wannan kyauta da aka baka na, na suratul fatihatul kitabi kyauta ce wanda ba za ka iya haɗa ta wato da wayannan kayan raƙuman ba duk da cewa sahabbansa ne suka yi wannan guri kuma guri ne mai kyau kace ina ma Allah ya hore maka ka samu kuɗi ka yi aikin addini da shi ne wannan guri ne mai kyau amma sai ubangiji ya ce to ko bai baka wannan kuɗi ba ya baka wani abin da kuma in dai dan neman lada ne in ka lazamce shi kuma zaka samu lada a kayansa a fatiha wato sura ce mai girma wanda mutum ba zai karanta ta kafa goma akan kowane ciwo da da ya dame shi ba Mm.
face Allah madaukakin sarki ya yaye masa take ko da ciwon na juni ne sai dai in ubangiji yana nufin ka da samun lada ne wato da kuma kankare maka zunubi akan wannan ciwon sai a jinkirta maka shi amma in dai ka karanta fatiha ka tofa da yawo ka shafa a gurin Hmm.
insha Allahu fatiha kafa goma take Allah madaukakin sarki zai dauke maka ciwon amma in ka karanta ka ji ba dauke ma ba to Allah yana nufin ka da alkhairi sai ka nemi lada a wajen Allah ta yin hakuri akan wannan ciwon mai yiwa Allah ta'ala ya jinkita maka ciwon saboda ya kankare maka zunubi ne Hmm.
ko kuma to ya dauka maka darajar ka masallah to fatiha aka ce mata Allah ya ce walakar ati naka sab'an minal masani sai malamai suka ce wa almasani din wai ta sauka sau biyu ne tunda asali makiya ce to amma a madina ma an sake saukar da ita wa manzon Allah shi yasa ma'ana ubangiji ya baka ayoyi bakwai wanda aka saukar da su sau biyu kenan yawa an saukar da su lokacin yana makka sannan da ya hijira ya dawo madina ma aka sake saukar ma saboda wato saboda girman lamarinta ma'ana wato saboda nan matsayinta Allah ya ce wa laqad atinaka sab'an mun baka bakwai minal mafani na daga abin da ake biyantawa aka ce hifatul kitabi kamar hadisin da Imam Bukhari da Muslim suka fitar li annaha tasnifi kulli raka'a domin wai a kowace raka'a ma ana maimaita karatunta Allah ya ce wal Qur'an azim da kuma alqur'ani mai girma to ai fatiyar ma alqur'ani ne sai malaman tafsiri suka ce Allah ya ce wal Qur'an azim ne can an keɓe ta daban dan a nuna matsayinta ne Na.
matsayin girmanta sannan aka ce wal ma- wal Qur'an azim da kuma alqur'ani mai girma kamar yadda in ubangiji ya tashi magana akan mala'iku sai ya ambaci jibrilu shi kadai sannan kuma sai a ce da mala'iku dan shi ma mala'ika ne to amma dan a kansa sai matsayinsa sannan kuma da kuma lokacin za a ambaci annabi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma a ce da annabawa kaga shi ma annabi ne ko da manzanni to amma akan ware sunan mutum dan wato a faɗi matsayinsa kamar a wajen taro ne in an zo a ambaci sunan waɗansu manya-manya sannan ko mai jawabi sai ce da sauran al'umma da suka halarci wannan taron so kaga shi wanda aka ambaci sunansa saboda matsayinsa ne shi yasa Allah ya ce mun baka sab'an minal masani wal qur'anul azim Allah ya ce la tamuddanna aynaka kada kai wato shimfida ganinka mana kada ka damu da zira ido ila ma mata annabi azwajan bisa abin da muka jiyar da dangin mutane daga cikin wato kafiran nan wala ta hazan alayhim kar kai bakin ciki akan su inda ba su imani ba wa kafid janahaka lil mu'minin kai dai wato ka mu'amalanci mutane da tausasawa da dadin mu'amala ma'anar la ta muddanna ainaika Allah yana magana da manzon Allah ne amma waɗanda suka yi guri ina ma da za su samu waccan dukiya su yi aikin Allah da ita ai sahabbansa ne yawa to amma ai shine yanzu abokin magana tunda shi ake saukar masa wayi ubangiji yana magana da shi ne in yi magana da shi kuma wato yayi magana da al'ummarsa Allah ya ce kada ka shimfiɗa ganinka mana kada ka zura ido wato zuwa ga ila mamatta anabihi zuwa ga abin da muka ji daɗi da shi a zuwa jamin waɗansu mutane daga cikin wato wato kafirai wala tazan alayhim kalma kai bakin ciki wai dan basu musulunta ba wa kafil jana haka ka tausasa kuibin ka dalil mumini daga muminai muminai kan da suka yi imani da Allah su kam wato ka kyautata kulla da su da mu'amala da su na'am وقل إني أنا النذير المبين نعم.
كما أنزلنا على المقتسمين wato akwai hadisin da imam bukhari ya fitar hadisin abubakar siddiq manzon allah sai sai yake cewa man utiyal qur'ana duk mutumin da allah ya bashi haddan alqur'ani fara'a anna ahadan utiya min ad-dunya afdala mimma utiya amma a ransa sai yana ganin ga wani mutum dan allah ya bashi dukiya ko dan allah ya bashi mulki ko dan allah ya bashi wata dama sai yana kasanta kansa shi da Allah ba shi alkur'ani yana ganin wai wancan mutumin wato ya samu kaso mai gwabi wanda shi ya rasa nan Allah ce to duk mutumin da ya haka yake cewa faƙar saggara aziman ya kasanta abu mai girma wa azama sagiran kuma ya girmama abin da yake wato karamin abu in dai har Allah ya baka haddan alkur'ani kuma sai ya zama sai kai kwaɗayi kai guri wato ka ji rashin daɗi da Allah bai baka wata ni'ima da ya ba wani ba a gidan duniya to ka fifita abin da yake walakantacce sannan kuma ka walakanta abin da yake wato mai girma ya kamata in Allah baka alkurani ka ji Allah ya baka komi ka ji Allah ya baka komi ka ji kana da kana'a da ƙoshin zuci wato sama da mutumin da Allah ya bashi dukiya ko mulki Ah, ya kamata ka ji Allah ya baka komi to amma in ka ji kuma kullum kana ta damuwa kana ta damuwa ka kwallafa ranka wato akan wata ni'ima da kaga Allah ya ba wani ka kasa yi wa Allah godiya da ni'ima da ya baka na haddan alkur'ani manzon Allah ya ce to hakika ka kaskanta abin da yake mai girma kuma ka girmama abin da yake wulakantacce ubangiji ya ce wato la tamuddanna aynaka kada na wa la tamuddanna ainaika ko me nace ne ila ilaika ko subhanallah la tamuddanna ainaika ila ma mata'ana bihi azwajan minhu kada ka sa idanu cikin wata ni'ima da ubangiji ya ba makafirai wala tahzan alaihim kar kai bakin ciki da su wa fid janahaka lil mu'minin ka tausasa kuiban ka ga mu'minai wa gul ka ce musu inni ana nadhirul mubin lalle ni mai gargadi ne gare ku wato gabarin azabar Allah kada Allah ya saukar muku al mubin mabayyanin gargadi wato ni da ina jan hankalin ku da ina muku gargadi dan wato ku kubuta daga azabar ubangiji kama anzalna ubangiji yace ina muku azab ina muku gargadi ne wato ni mai gargadi ne gare ku mabayyanin gargadi kama an zanna alal muktasimina kamar yadda wato ku guji kar azabar Allah ta sauka muku kamar yadda ubangiji ya sauka da azabarsa akan wato yahuda da nasara na'am الذين جعلوا القرآن علين نعم.
وربك لا نزالنهم أجمعين ubangiji yace su wane ne almuktasimin nan su ne allazina ja'alul qur'ana wanda suka sanya littafin da ubangiji ya saukar musu wato idina shine yanki yanki ma- waɗanda suka yi imani da wani abu su kafirce mu wani bangare wayannan masu imani da wani bangare su kafirce mu wato wani bangare wasu aka ce abin da ake nufi da wato almuktasimina iktasamu turuqa makka wai sun kasafta hanyoyin shiga garin makka ne ya suddunan nasu anil islami suna kange mutane gabarin wato shiga musulunci waɗanda suka ce wato alkura waɗanda kuma suka ce almuktasimina masu rarraba waɗannan domin waɗanda sun ce alkur'ani wai da ubangiji ya ce kama an zanna alal muktasimina alladhina ja'alul qur'ana idina su ne waɗanda suka sa suka sa alqur'ani yanki yanki shine al-idin din ajiza kenan ma'ana waɗanda suka ce alqur'ani nan sihiri ne waɗanda suka ce alqur'ani nan bokanci ne waɗanda suka ce alqur'ani nan waka ne kamar da suke giya manzon Allah sallam su ce masa boka su ce masa mai sihiri su ce masa mawaki to wannan shine wato wato al-muktasimina waɗansu kuma suka ce a'a sun zauna sun kasabta kwararren makka ne kai wani je ka zauna a nan kai wani je ka zauna a nan kai wani je ka zauna a nan suka rarraba kafiran idan mutum ya shigo gari in zai zo makka to tun daga kofar gari za a tare shi a ce to in ka shiga makka fa ko da za ka hadda muhammadu in yi maka magana fa ya dan samu tabuwar hankali ne kar ma ka saurare shi balle ka ji abin da yake faɗa to shine ubangiji yake ba mu labari anan wai wa'annan mutanen sun kafirai sun karkasa mutanensu su ne almuktasimina masu rarraba mutane su suka sanya alkur'ani yanke yanke ma'ana ko sun yi suka ga alkur'ani ko sun yi suka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to to sannan shi shi kuma babban kafirin da ya saka sun shi kuma ya je tsaya kofar ɗakin kaba idan balaraban kawai ya shigo ya zo zai tawafi a gumaka sai ya tambaye shi cewa kamar yadda malam ya kawo ya kawo a wato kisa tana da tsawo ne amma dai idan idan an zo an same shi a kofar ɗakin kaba sai ya ce sai su ce masa mun ji labarin abin da muhammadu yake fafaɗa mun ji na har kaza yake cewa kaza yake cewa sai ya ce eh kwarai gaskiya ne ma'ana kamar ba wani shiri aka yi da shi ba nan kuma shiri aka yi da shi shi ya rarraba mutanen su zagaya su rika taron duk mai shigowa maka a fara maka kutuba kar ma in ka zo ka saurare shi balle ma ɗauki hankalinka to mutumin da aka ce maka ah, mahaukaci ne yaushe za ka damu da shi duk abin da ya gaya ma za ka ce wannan sururu- surute ne irin na hauka yawa kaga kenan an riga an- an shiga tsakaninsa wato da tunanin mutane domin an riga an dasa wa mutane tun da farko ma abin da zai fito a bakinsa ma ba shirya ba ne saboda haka kaga kenan mutane wato za su guje shi shine wato malam yake cewa wai sun kasa sun ɗebi mutum goma sha shida ne mashigar garin makka kenan ƙofofin da ake shigowa wato ƙofa goma sha shida sai shi walid dan mugera sai ya aika su kowa ya tsaya a kowace ƙofa komai ba sako guda ɗaya cewa duk wanda ya zo zai shiga ku ce masa la taktaru bi hadha kharij fina yada in nubuwa kar ka saurari wannan mutumin da ya- da- da ya bayyana a cikin mu ya fito a cikinmu yake da'awar wai annabta fa innahu majnunun mahaukaci ne kan ma ku ji maganarsa balle ma har ku yarda da maganarsa wa rubbama qalu sahirun mala yace saudiya sukan ce manzo Allah mai sihiri ne saboda haka in ka saurare shi yana da sihiri in ya fara wannan maka magana dole sai ta dauki hankalinka saboda haka kar ma ka saurare shi zai maka sihiri wani lokacin kwace masa mawaki ne wani lokacin sai masa wato boka ne shi yasa aka kira su almuktasimina ai sun kakkasa alqur'anin ko kuma sun kakkasa da'awar annabi sallallahu alaihi wasallam ne yawwa mun gane ko su ne waɗanda suka sa alqur'ani araba arabe wato ko kuma suka raba mutanen su a hanyoyi saboda haka suka gaya musu wannan mummunan abu saboda haka waɗannan mutane malam yace ubangiji duk sai da yasa suka yi mummuniyar mutuwa mummuniyar mutuwa kowa sai da ya mutu a jeji shi kadai mummuniyar mutuwa sai da tsuntsaye suka ci naman su ma a gano su mun gane ko shi kuma wani dan magira shi sai ya zama kamar shine alkali dan in sun gaya maka maganar sa su sama kuma in ka je makka ma dakin ka ba duk wanda ka samu ka tambaye shi ka ji abin da magaya ma gaskiya ne ko ba gaskiya ba shi kuma da an shigo za a same shi a zaune akwai kan kujerarsa to za a zo a gaisuwa kuma a tambaye shi ya ce kwarai sun gaya muku gaskiya ashe ku sun ji labari gaskiya ne nan ku shiri yayi da su akan su je su rika shigar da wato shigar da irin wannan mummuniyar da'awa saboda haka wannan shine abin da ubangiji ya bamu labari cewa annabi sallam ya ce musu kurum ya gargadi ne yawwa ubangiji kuma ya saukar da azaba akan yahudu da nasara saboda haka su kiyaye su ma kada su yi abin da Allah zai saukar musu da azaba fa rabbika fa rabbika la nasala la nasalannahum ajma'in amma kanu ya'malu ubangiji yace fa rabbika na rantse da ubangijinka ya Muhammadu Allah ya rantsuwa zati ya rantsuwa da zati kenan ubangiji ce fa rabbika na rantse da ubangijinka ya Muhammadu wato la nasalannahum wallahi sai mun tambayi wa'annan mutanen ajma'i na gaba daya game da abin da suke gaya wa alkur'ani da kuma game da abin da suke gaya maka sai mun tambaye su Allah ya ce za mu tambaye su su'alu taubikin wai tambaya ta wato ta zargi amma kanu ya amaluna za mu tambaye su kakaf akan abin da wato suke aikatawa fasda bi ma tumar fasda bi ma tumar Na'am.
wa a'rid anil mushrikin Na'am, innaka inna kafaynaka al mudhhidin Allazina.
alladhina ja'aluna ma Allah ilahana akar Na'am.
fa sawfa ya'lamun Allah ya ce fasda bi ma tumar kai dai ka je ka tsage gaskiyar abin da aka maka umarni kurin ka fada wato fasda bi ma tumar ka je ka bayyana da'awarka mun gane tunda da ana kiran mutane ne a boye ana kiran mutane ne a boye manzara salam sahabbai sukan taru sai ya je ya isar musu sakon Allah cikin dare tun daga bayan kafa ta dauke za a je a taru a a gidan wato daru arkam anan suke sauraron alkur'ani zai karanta musu alkur'ani za su karanci alkur'ani a gunsa su ji bayanai na shari'a har kusan ketowar asubahi dab da ketowar asubahi kuma kowa sai ya sulale tun da gari zai fara haske sai kuma kowa ya koma gida sai kuma gobe to amma lokacin da aka saukar da wannan ayar yanzu ko babu sauran buya Allah ya ce fazda bi ma tumar ka fita ka tsage gaskiyar abin da aka yi maka umarni da shi shine ai ijhar bihi wa amdi ka je ka zartar kuma wato ka bayyana da'awa wa a'rid anil mushrikin ka gauda kai ga barin mushrikai ma'ana kenan wannan an masa umarni amma kuma ba a masa umarni kuma ya yake su ba saboda haka zai je ya ci gaba da wa'azi to duk azabar da za ta same su kuma to a yi haƙuri tukuna da lokacin da Allah malaukakin sarki zai ba da izini a ɗauki makami da lokacin da suka ɗan fara yawa suna tambayan annabi sassalam ɗin ya rasulullahi azaba ta mana azaba fa ba za mu fara wato ɗaukar matakin kare kanmu ko ramuwa ba Allah zai ce musu a ku fu aidiya kuma waƙi musala ku dai kame hannunku a dai ci gaba da tsaye da sallah a dai ci gaba da tsaye da sallah ubangiji ya ce ina kafe nakal mustahzi'in lalle mu mun ɗauki nauyin duk masu maka izgilancin nan za mu isar maka sharrunsu ma'ana inna kafe nakal mustahzi'in bika masu maka izgilancin nan mun ɗauki ɗawainiya bi ilakina kullum minhu za mu halakar da su gaba ɗaya bi afatin wato kowa sai da Allah maɗaukakin sarki ya- wato wato ɗora masa wata musibar da kuma aka halakar da shi wato an- ana nufin aku- anan akwai wa- walidu dan magira akwai asi bin wa'il akwai wato eh, akwai wa na'am na adi bin qais da kuma aswad bin waye ne bin muttalib da kuma aswar bin abdul yagus wa'annan dai su ne suka fi kowa tsangwaman manzan Allah sallallahu da sahabban manzan Allah su ne marasa mutunci binsa suke wuri-wuri suna ci masa zarafi suna ci masa mutunci amma Allah maɗaukakin sarki ya ce ina ka fena kalmusa azin babu ruwanka da su mun ɗauki nauyin wato halaka wa'annan mutane du masu maka izgilanci su ne alladhina yaj'aluna ma la ilahan akar su ne suka sanya Allah tare da wani suka sa gumaka shi ma a matsayin wato Allah mun gane ko wato ubangiji ya ce fasofi alamuna da sannu za su san karshen lamarinsu walakan na alamu walakat na alamu an na gari ko sadruka bima ya kulun ba sa bi hamdi rabbika wa kun min sajidin Na'am.
wa abud rabbaka ta ta kalegi ubangiji ya ce walakan na alamu ai hakika mun sani yana lallashin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa mun sani annaka ya zai kusa da ruka bi ma ya kuluna wa'annan bakaken maganganun da mutanen suke gaya maka mun sani mun tabbatar yana kuntata maka kirjinka yana kuntata maka kirjinka mun gane ko karyata ka da suke da kuma wato izgilancin da suke ma da bakajen maganganun da suke jefa maka su ce maka boka ne kai su ce maka mai sihiri ne su ce maka mawaki ne ubangiji ya ce fasabbe bi hamdi rabbika kai dai ka yi tasbihi da yi wa ubangijinka godiya wa kun min sajidin ka zama kuma kana daga cikin mutane masu yawan sallah wa abudu rabbaka kai dai ka bauta wa ubangijinka hatta ta ka leƙenu wato har mutuwa ta zo maka Allah ya bashi hakuri a annabi sallallahu alaihi wasallam kuma daga ba Allah ya isar masa duk sharrin wa'annan mutanen na'am سورة النحل مكية وامئة وثمان وعشرون آية بسم الله الرحمن الرحيم suratul nahali wannan sura an kira ta da suratul nahali saboda ambatan wato kudan zuma da aka yi a cikin ta duk a surorin alkur'ani babu inda ubangiji ya ambaci kudan zuma sai a cikin wannan sura ta suratul nahali ubangiji ya kawo kisar kudan zuma a cikin ayoyi guda uku ko hudu wato wato wajen bayanin irin baiwar da Allah madaukakin sarki ya yi wa kudan zuma Allah ya kawo wato kisarsa dan ya saba mana wato abin misali sannan wannan sura a ita ce sura ta goma sha shida a jerin surorinmu in kada ko daga bakara zuwa nan ita ce sura ta goma sha shida daga fatatul kitabi bakara iyo- zuwa nan sannan a- a wannan a jeri ne da aka jera su alkurani da manzon Allah ya ce a sa su wannan ta farko wannan ta biyu wannan ta uku نعم amma a wajen sauka a wajen sauko da wahayinta da aka yi manzon Allah ita ce sura ta 72 نعم ubangiji ya yi wahayinta wa manzon Allah bayan suratul anbiya'i daga nan kuma bayan an saukar da suratul nahli sai aka saukar masa suratul sajada duk da ajeran ba haka suke ba amma a wajen saukan kuma haka ubangiji ya ya saukar masa نعم wannan sura suratul nahli a maka aka saukar da ita in banda fadin ubangiji wa in aqabtu ayoyi guda uku na karshe shine aka samu maganganun malamai cewa waɗannan a makka aka saukar da su a madina aka saukar da su wa'annan ayoyi guda uku madaniya ne wato dan an ce ayoyin sun sauka bayan yakin uhudu ne a lokacin da aka kashe sayyidina hamza aka kashe wasu daga cikin manyan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda bayan an kashe sayyidina hamza har sai da kafirai suka yi gunduwa gunduwa da shi kamar da suka yi gunduwa gunduwa da wasu da suka sahabban manzon Allah da ya gani sai da ya rantsuwa cewa wallahi in Allah ya bamu nasara muka samu nasara akan kafiran nan sai mu musu irin abin da suka yi mana Allah ya ce Allah sai ya hana shi Allah ya ce wa in aqabtu dan shi cewa tunda sun kashe sai na Hamza sai ya ce sai mun yi wa mutum 70 daga cikin mutanen su Allah ya ce a wa in aqabtu in an muku laifi to in za ku yi ramuwa fa aqibu bi misli ma uqibtum bihi to ku rama irin abin da aka yi muku kar ku wuce gona da iri kaga adalci na shari'ar musulunci sun kashe sahabin manzan Allah baffan manzan Allah babban sahabi jigo wanda ake son irinsa a wannan lokacin suka yi masa bayan sun kashe shi ya mutuwar shahada suka yi masa kuma musula suka yi yanka gabasa to amma duk da haka manzan Allah da ya ce sai ya yi wa mutum saba'in a irin mutanensu wato jinin sayyidina hamza wato yana daidai da jinin mutum saba'in sai ya musu irin wannan Allah ya ci masa a'a wa man itada alaikum fa atadu alaihi bi mithli ma atada alaikum in mutum ya maka ta'addi ya maka wani zalunci to in ka tashi ramawa ka rama irin yadda aka yi maka yawa duk da cewa mai ramuwar ma anan an kira shi mai ta'addi amma shi wannan usulubi ne na alkur'ani in mutum ya mare ka saboda zalunci yanzu sai ka mare shi yanzu kai da shi waye mai laifi waye mai laifi wanda ya fara mari kai mai ramuwa ne kai bai kamata a ce a laifi ba amma da ya rafka maka mari da ka rafka masa mari sai kuma ka dura masa ashar to da kai ka wuce gona da iri shi ai bai yi ashar ba shi mari kurin yayi kai ma sai kai mari kai shiru ko kuma da kai marin maran kai baci ka sake doke shi da kafa to yanzu kai kai ta'addi shi yasa Allah ce in za ku rama in an muku uba in kun tashi ramawa to ku rama wato irin yadda aka yi muku kar ku wuce gona da iri to wannan adalci ne na musulunci amma haka ma aka ce da za ku yafe kuma da yafe da mutum in ya mare ka sai kai masa irin ta asalin kiristoci masu riko da asalin hanyar annabi isa ba irin da yanzu munafukai wanda yahudawa suka shiga tsakaninsu da musulmai wadda an kama da dan kirista a kuncinsa na dama sai ya juya maka na hagun din ya ce daɗa mun in ka daɗa masa sai ya ce na gode sai baka hakuri kai kada ke sai baka hakuri amma na yanzu kaga an riga an mai da su abin nan an cuccusa musu munafurci ba sa riko da karantarwan littafin linjilar sau da aka ce yasa suka rike musulmai abokanan gaba ta suratun na hali a makka dai aka sako da ya tana da aya 128 wannan babu sabanin malamai a kayansa ubangiji ya ce أتى أمر الله بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى أما يشركون ينزل الملائكة ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون وبنجي يتي أتى أمر الله لمرم وبنجي يازو wannan shekarar saukar wannan sura din ko kuma shekarar aiko annabi sallallahu alaihi wasallam tunda a makka aka aka aiko ta aka saukar da ita kaga kwata kwata aiko annabi sallallahu alaihi wasallam yana da shekara goma ne ma in ma aka ce a ƙarshe ƙarshen hijirarsa ta sauka yanzu yana da aiko hijirarsa yanzu shekara 1444 muna cikin ta 44 ita ma yanzu muna wata tara kaga yanzu shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da wani abu amma Allah ya ce sara alkiyama ta zo ta a ta'amurin lahi saboda me saboda alkurani kullum yana faɗan irin wannan kamar a biya yiwu saboda a wajen ubangiji babu fashi sai ya yiwu babu fashi wato kamar sa'ar ta riga ta zo ma'ana sai aka kawo ta da siga da wato madi saboda me saboda tabbatarwan abin zai yiwu da kuma wato tana kusa ai kaga tun daga tsagewar wata a makka da wata ya tsage a jabal abi qubais domin yayi wa manzon Allah shaida da cewa shi manzon Allah ne kamar da mutanen makka suka nema in kai manzon Allah ne ka sa watan nan ya fado kan dutsen nan mu ganshi balo balo to watan da ya tafi fadowa ma sai da ya tsage biyu ya zo ta jikin rigar annabi sallallahu alaihi ya wuce ya je ya zauna akan dutsen ɗaya ɓari ɗaya ɗaya ma sauka ya zauna akan suna ganin kiru-kiru to shi yasa Allah ce ika tarabata sa'a wan shakal kamar ai tashin alkiyama yayi kusa domin wata ya tsage ai kowa manzon Allah shi kansa alama tashin alkiyama ne tsagewar wata alama tashin alkiyama ne yasa Allah ce ata amrul lahi lamarin ubangiji ya zo fala tasajilu kar ma kai gaggawa da kafirai suke cewa alkiyamar ta zo alkiyamar ta zo wato a yi abin da za a yi Allah ce ka kyale su ai alkiyamar kan ta zo sunanta alkiyamar kan na dai wanda ya mutu kan shige na kiyamar sama ta tsaya wanda ya mutu in kana kabari kan ai ka riga an gama domin in ka riga ka mutu a rufe maka littafin ka duk abin da baka yi a baya ba kuma yanzu a gaba ba za ka yi ba saboda haka Allah ya ce fala tasta'jiluhu wato kada ma a yi gaggawar neman alkiyama din kafin lokacinta ai lokacinta kan ya fa inna waqi wala mahalata ta auku an riga an gama ba makawa subhanahu sarki ya tabbata ga ubangiji wa ta'ala ubangiji ya girmama amma shirku na gabanin abin da kafirai wato suke shirka da shi yana zil mala'ikata ubangiji shi yake saukar da mala'ika wato mala'ika jibrilu bin ruhi shi yake sauka da wahayi min amrihi daga umarnin ubangijinsa ma'ana da nufi yakan sauka alaman ya sha'o min ibadi kan wanda ubangiji ya ga dama ya sauka a kansa daga cikin bayinsa in ya zo me yake ce masa an anziru ka je ka tsoratar da kafirai da azabar ubangiji ka sanar da su annahu la ilaha illa hana ana shine sakon Allah zai ce ka je ka ce musu babu wani abin bauta da gaskiya sai ni fatakuni ku ji tsoro na inji ubangiji kalakar samawati kalakar samawati wal arda bil haqq tale amma yushriku kalakal insana kalakal insana min nudbatin faiza wa kasima mubin na'am ubangiji yace kalakar samawati wal arda ubangijin nan da yace wato ba an bauta da gaskiya sai shi a ji tsoronsa shi ne ya halicci samai wal'adu ya halicci kasai bil haƙi da gaskiya ta'ala Allah dai ya girmama ta'ala amma shirkuna Allah ya girmama gabanin abin da kafirai suke shirka da shi wato wajen bautar gunki da suke jingina shi wato da Allah kalagal insana Allah shi ya halicci mutum min nutfatin daga digon mani wato ila an yasi an sayyarahu qawiyan shadidan Allah ya halicci mutum daga digon mani digon mani da da ka sa hannu zaka lakuce shi amma sai Allah ya karfafar da shi ya rinka bashi karfi mataki mataki daga digon mani nan ya koma gudan jini daga gudan jinin nan ya koma gudan tsoka daga nan aka suranta halittarsa aka haife shi bayan aihuwar sai zan ba za a dauke shi ba ma sai da tsimma yana nan yana nan yana nan yana nan yana girma yana girma har shi zai zo ya dauki kaya a kansa zai dauki kowane irin abu mai nauyi kaga kenan ya fara daga rauni kuma wato ya ya je shekarun karfi wanda kuma in Allah ya masa nisan kwana zai sake komawa shekarun raunin kamar shuka ne lokacin da aka shuka sabon lokacin da kai shukar gyada ko gero a gona in kana gewaya idan ka yana ƙasa karkata ka shuka saboda ba ta da karfi da ka taka karewa za ta yi amma kana nan kana nan ana renonta wata rana mutane sai zuka ce zaka kai magirbin ka washi dan zaka fara girbin gero kaga sai ka wasa magirbi waccan shukar da kake shiga gona kana dubawa kar ka taka ta kare ita ne yanzu ba za ka iya kare ta ba sai da da makami yawa sannan kuma in ka batta ba kai girbin ba da kanta za ta kakkare kuma ta fada kasa kenan kaga kenan akwai hikima da ubangiji yake wajen halitta zai halitta abu ba da rauni sannan abin ya koma mai karfi karkashin kiwonsa sannan abin ya sake koma wato wato mai rauni shine ubangiji ce wato ubangiji shi ya halicci mutum wato daga digon mani ko haka ne ko daga digon mani fa idza huwa kasimu mubin sanda mutum yayi karfi bayan Allah ya ciyar da shi daga arzikinsa ya sha iskar Allah eh wato ya ji rana ya ji abubuwa ya yi ƙarfi sai ya zo kuma yana musu da Allah shi ne Allah ya ce fa'iza wa kasimu mubin sai ya zo kuma yana mai bayyana husuma yana musun ba za a tashin alkiyama ba amma bai lura da yadda Allah madaukakin sarki ya halicce shi ba ya zuwa kuma lokacin da in ma shi bai sani ba ai sai ya duba nasa kananan yayin da yake haihuwa in mutum shi bayya gane yadda yake girma ba zai gane lokacin da yake cikin mahaifiya ba ba zai gane lokacin da aka haife shi yana majanyin goyo ba lokacin da ya fara zama lokacin da ya fara rarrafe lokacin da ya fara koyon tafiya in duba zai iya gane wannan bashi a kansa to sai ya dubi 'ya'yansa da aka haife su a gaban sai yaya suka yi suka tashi ai ya kamata wannan din ya zama wato ya fahimci ikon ubangiji da kudurarsa amma Allah ya ce fa idza huwa kasimun sai ga yana tsananin husuma yana bayyana husuma cewa ai man yuhil iza mawhiya da mim yanzu wannan kashi diddigewa zai iya raya shi bayan ya diddige a ƙasa wani na musun kenan Allah ba zai tada halittarsa ba wal an'ama wal an'ama khalaqaha na'am lakum fiha dukkan wa manafi wa minha takulun ubangiji yace wal an'ama haka na ubangiji shi ya halicci wato dukkan dabbobi na ni'ima ya halicci raƙuma shanu tumaki da awaki khalaqaha wal an'ama khalaqaha lakum dabbobin ni'iman nan Allah ya halitta muku ne wato fiha dif'un za ku ije bukatunku da shi na wahala kuna da dif'un za ku ci ku ije yunwa za ku hau kayi ku yi tafiya za ku dora kayanku za ku ja ruwa ku yi bayi za ku yi abubuwa da yawa ku yi noma kaga ashe akwai ije bukatu dabba tana taimaka maka ka biya bukatunka da yawa Allah ya ce fiya dib'un akwai mata tasfi'una bihi min al-aksiyati wal ardiya ko kuma a'a idan kun yanka dabbobin nan kuka ci nama za ku dauki fatin kuma ku goge in a goge fatin za ku yi jaka na daukan kaya za ku yi riguna za ku yi takalmin fata za ku yi huluna za ku yi jakar ajiyar kuɗi kaga shi ma difu ne duk ka ije wani buƙatar ka da wannan wato da gashin ta ko da sufi wa manafi'u za ku yi amfani da su da yawa daga cikin gashin su da kuma hawa da abubuwa da yawa min hata kuluna Allah ce kuma a jiki za ku ci walakum fiya jamalun kuma kuna da ado walakun fiya jamalun ne na turiyuna wa hina tasra'un wa tahmilu athqalakum wa tahmilu athqalakum ila baladin lam takunu balighihi illa bi shiqil anfus inna rabbakum larauhur rahim ubangiji yana tuna mana ni'imomin da ya mana dabbobi dan su Allah yake cewa walakun fiha jamalun kuma dukiyar dabbobi kanta ado ne za ku ji akwai ƙaye akwai daɗi hina turihuna wato yayin da suka je gurin kiwo kana da garken shanu sun je gurin kiwo sun koshi wato sun ci ciyawa sun zo kwari sun sha ruwa sun koshi ul suka juyo suna tafiya ɗaya a bayan ɗaya idan makiyayi ya gansu ko mai dabbobin ya gansu wato sai ya ji wato wani daɗi Allah ya ce kuna da jamalun jin ƙaye da ado a ce ai wannan shanun wane ne ko kai ka ce ai wannan shanuna ne kana jin daɗi a ranka kana da aljamal a lokacin da suka je hina turihu ne lokacin da suka gama kiwo suke dawowa hina turadduna ila marahila bilashi illa asar tayi suna dawowa za su je wato gurin kwanan su wa hina tasrahuna ko kuma da safe lokacin da aka since su za a kora su wato gurin kiwo nan ma kuna da jamalun in suna fita kana kallon su kana kallon su ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya suna baka kewa suna ɗauke maka wato shawa kamar mai motoci ne a ce motocinsa an zo an yi hutun sallah yana da tireloli a garejinsa an yi hutun sallah kuma an gama hutun sallah za a fita ya je zai salama da su wannan ta tashi ta yi gaba wannan ta yi gaba wannan ta yi gaba sai ya rika jin daɗi ita ni'iman Allah ba wa mutum na arziki sanda mutum ya ganta idansa yana yin yana yin wato yana jin fari idansa yana yin wato dadi yana jin sanyin idanu lokacin da ya ga dukiyarsa to Allah ya ce wajen halitta muku dabbobin ni'ima wato akwai jamalun lokacin da za su fita wa hina tasrahun da kuma lokacin da lokacin da hina turihu da lokacin da za su dawo daga gun kiwo wa hina tasrahun da kuma lokacin da za a fitar da su gurin kiwo wa yahmilu afqalakum har yanzu wayannan dabbobin na daga cikin ni'ima da ubangiji ya muku a gun dabbobin sukan dauki kayan ku asqalakum kayan ku mai nauyi ila baladin zuwa wasu garuruwa lam takunu balighi inda ku ba za ku iya daukan kayan ku je ba illa bi shikil anfusi sai da jikun goshi sai da wahala amma sai ka dora wa dabba yanzu taki in ka tara taki a gidanka aka ce a kayan ka zaka na dauka kai gonarka ai ba za ka yi taki da yawa ba ba za ka yi taki da yawa ba domin in kana gari gona tana nesa in kai sawu ɗaya irin abin da za ka ɗauka a kanka irin wannan sawun sai ka yi kusan sawu talatin zuwa sawun amalanke ɗaya to kaga ashe amalanke zai taimaka maka wajen yin abin da in ba amalanken sai dai ka yi da jibin goshi shine Allah ya ce wata hamidu afkalakum dabbobin za su ɗauka muku kaya ila baladin zuwa gari lan takunu baligi inda ba za ku iya zuwa ba ai wasili na ilahi wato alagairar ibli ba za ku iya zuwa ba da kafa illa bi shikil anfus sai da wahala ina rabbakum lalle ubangijin ku mai muku wannan ni'ima din la raufun wallahi mai tausayin ku ne rahimun mai jin kai ne gare ku na'am wal khayla wal bidala wal hamira li tarkabu wa zina Na'am.
wa yakhluqu ma la ta'lamun ala allahi kazu وعلى الله قصد سبيل ومنها جائر نعم.
ولو شاء لهديكم أجمعين to kaga wannan ubangiji yana ambata mana ni'imar da ya mana wanda a zamanin dadin wayannan dabbobin su ne abin da ake tafiye tafiye da su su ake komi da su to yanzu kuma kaga kenan wato ni'imar sai ta kara karuwa tunda yanzu ga motoci wanda yake sun mafi dabbobin daukan kaya kuma sun fi dabbobin wato saurin tafiya Allah ya ce wal khaila Allah ya halitta muku dawakai wal bigala ya halitta muku alfadarai wal hamir ya halitta muku wato jakuna Allah ya muku haka ne litarkabu hawa zina dan ku hau kuma ku yi ado ku hau da wakai ku yi kilisa Allah ya muku wannan ne wato wai malam yake cewa la ya fi karka hali gairi zalika Allah ya halicci wayannan da wasu abubuwa yanzu wayancin shanu ma yana daukan kaya akan su sannan kuma nan dokunan da alfadaran da jakunan wato su ma ana yin aiki da su irin aikin da ake wato da shanu mun gane ko to saboda haka malam yace la ya fi kalku hali gairi zalika wannan ba zai kore cewa Allah ya halicci wayannan ba wato da wani ai dan aikin ba ba wai dan wannan ne kare ba wannan mazhabin shafi'iya ne su abin da suka tafi a kai ana cin doki shi yasa a nan malam ya ce kal'akal filkaili kamar cin doki a sabit wato bi hadisi sai haini kamar da yake tabbatacce a hadisin da imam al-bukhari da musulun suka fitar wato hadisin yakin kai bara wanda nana asma'u take cewa manzon Allah sallam ya zo ya same mun dora tukwane muna dafa jakuna da dokuna sai ya ce ubangiji ya saukar masa yanzu cewa Allah ya haramta cin naman jakin gida ba gwambaza ba ba jakin jeji ba kumurul ahaliya jakin gida ya ce saboda haka in an dora ita ce sai ya sa muka tuttun kuɗe tukwanan na naman jaki ya ce amma bai mana magana akan naman doki ba kama masabin malikiya su yi da suka fahimci wannan aya suka ce ai anan din Allah ya rarrabe domin can Allah ce wal an ama dabbobin ni'ima kalaka halakun Allah ya halitta muku ne fi hadifin wa manafi wa min hata kuluna akwai ije wahala sannan kuma a ciki za ku ci ai Allah ya ambaci a nan a ciki za ku ci wa min hata kulun a wajen al'an'am dabbobin ni'ima amma nan da ya zo sai ya hada su a cikin jumla ɗaya su kuma wa'annan ya ce jaki da alfadari da doki sai ya ce litar kabuha wa zina an muku ne don ku hau kuma ku yi ado to sai mazhabin malikiya suka ce cin doki haramun ne don Allah ya haɗa maganarsa da maganar jaki a nan ya bigi to amma su kuma wayancan suka ce saboda wancan hadisi na na asma'u suka ce hadisi ne ingantacce wanda imam al-bukhari da muslim suka fitar cewa cin doki halal ne wallahu ta'ala a'lam shine yake cewa wato ubangiji yace wa ya kaliku mala ta'lamuna ubangiji yana halatta muku abin da ma ba ku sani ba daga cikin ayyuka masu mamaki algari ba bakin yanzu wannan sanda ayan nan ta sauka akwai jirgin sama ne ai babu babu mota babu keke babu babur saboda haka ga duk sun shigo wa ya kalli kuma la alamuna Allah ya halicci abin da ma ba ku sani ba wanda a gaba zai zo yawa irin su waya din nan irin su talabishin ana abu a guri yanzu kana kallo kaga wannan wasu ilimomi ne wanda ubangiji dama ya mana albishir su a cikin ayar illa iyaka dai da ba su zo ba ba san su ba in lokacin zuwan su kuma sai su zo kuma in duniyar ba ta tashi ba ababen mamaki ba za su daina bayyana ba yawa duk kuma suna karkashin waya kalli kuma la ta'lamuna Allah ya halicci abin da ma ba ku sani ba kenan sai dai wato lokacin zuwan abin in yayi a lokacin kuma wato zai sauka wa lalal qasdus sabil wato wato alqasdus sabil hanya asabilul mustaqim hanya madaidaiciya wato dora mutane akan hanya madaidaiciya Allah yana ga Allah domin Allah shi ya ɗauki nauyin yin bayani ya nuna maka hanya mai kyau ya nuna maka hanya ta bata yake cewa inna hadaina husabila mu muka shiryar da dan adam hanya in ma shakiran wa in ma kafura ko dai hanya mai kyau ko kuma wato hanyar kafirci shine Allah ce wa Allah qaddu sabil wato hanya madaidaiciya wato bayyanar da ita ga mutane Allah yana ga Allah saboda haka wamin haja'ir a hanya madaidaiciyar a cikinta kuma akwai kuma wata hanya wadda take kuma ita kuma karkatacciyar hanya ma'ana kenan wato Allah shi yake bayanin hanyar shari'a shi yake yin bayanin kuma hanyar bata sai a bar wa dan adam shi kuma sai ya amfani da hankalinsa ko ya zabi shiriyar Allah ya bi da gambakatar ubangiji ya shiryu ko kuma ya zabi hanyar bata kuma ya je ya bata da adalcin ubangiji walau sha Allah walau sha'a da Allah ya ga dama lahadakum ajma'in da duk ya shirye da mutane gaba daya amma Allah bai ga dama ba saboda haka wani sai ya shiryu wani kuma wato sai ya bata na'am huwa allazi anzala minas sama'i ma'a lakum min sharabun wa minhu sha'jarun fi tusimun
na'am ubangiji yake cewa huwa allazi anzala minas sama'i ma'an ubangiji shine wanda ya saukar daga sama wato ma'an ruwa lakum a gare ku minu sharabun cikin wannan ruwan wato kuke sha wa minhu shajarun fi tusimuna kuma daga irin wannan ruwan bishiyoyi ma wato suke tsotsar ruwa suke sha su ma wato daga wannan bishiyar wato daga wannan suke yin kiwo ko kuma ubangiji shi wato ya saukar da ruwa daga sama a gare ku minhu sharabun a cikin ruwan kuke sha ku wasu abubuwan ku wa minhu shajarun fi tusimun sannan wa minhu shajarun daga wannan ruwan kuma ake yin amfani da shi wajen wato noma shine bishiyoyi su tsira a dalilin shan wannan ruwan wato a yi noman rani a yi noman damana duk daga wannan ruwan sannan fihi tusimuna wanda kuma wato da wannan ruwan kuke yin kiwo shine kuke kiwon dabbobinku ko kuma kuke kiwon dabbobinku da wannan ciyawa da ruwan ya tsirar da ita Allah ya ce yumbitu lakum bihi dhar'a ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات نعم.
إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون ubangiji ya ce yambitu lakum bihi zar'a Allah yana tsanar muku wato wato shuka da wannan ruwan wa zaituna zai tsara muku zaitun da wannan ruwan wannan kila da dabine wal anaba da ma'inib wa min kulli samarati kowane dangin dan itace ma yana buƙatar ruwa to duk daga wannan ruwan da ubangiji ya saukar ne yake samun abin da zai rayu inna fi dalika lalle cikin abin da muka ambata la'ayatan wallahi akwai hujjoji da suke nuna kadaituwar ubangiji ba mai yin wannan aikin sai Allah makadaici shi kare ubangiji ya ce amma an saukar da waɗannan wato liqaumin yatafakkaru ga mutane masu tunani su tuna aikin da ubangiji yayi kuma wato su imani da shi na'am وذكر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمري نعم.
إن في ذلك لآية- لآية لقوم يعقلون ubangiji subhanahu wataala yana ta ambata mana ni'imomin da ya mana tun daga dabbobin ci da dabbobin da za a yi amfani da su da kuma ruwan da ya saukar wanda a dalilinsa muke sha sannan dabbobi suke sha sannan bishiyoyi suke sha ake samun ciyawa da za a yi kiwon dabbobi ruwan da ubangiji ya ce yana tsirar da shuka wato da da bishiyoyi irin su zaitun irin su dabino irin su inabi da kuma dukkan dan itace mai bukata wato wanda yake rayuwa a bayan kasa yana da bukatar ruwa Allah ya ce wannan aya ce ga masu tunani sai ya ce wa sakara lakum laila har yanzu dai ubangiji shi ya hore muku dare dare shi ma aya ne ka kare wato wato bige bigen ka da rana in dare yayi kuma sai ka kwanta ka huta wannan hara Allah shi ya hore muku rana wato wanda kuke fita wato yini kenan an ce na hara yini No.
wanda kuke fita ku nemi abinci wa shamsa shi ya hore muku gudan ranar ma wal kamara shi ya hore muku gudan watan wal nujuma shi ya hore muku taurari musakkaratin dukkan su suna gudana bi amrihi da izinin Allah madaukakin sarki da izinin Allah za su fito da izinin Allah za su fadi goma da izinin Allah za su fito da izinin Allah za su an ce rana idan ta fadi za ta dai ta sujjada gaban al'arshin ubangiji tana nan ba za ta tashi daga wannan sujjada ba har sai lokacin da gari ya waye Allah yake so ta hudo sai a yi mata izini kuma du sai ta koma ta sake hudowa to idan tashin alkiyama ta zo ba kafin tashin alkiyama lokacin rufe kofar tuba yayi idan ta je ta fadi ta yi sujjada din sai ubangiji ya yi mata umarni ta fito ta inda ta fadin shine fitowar rana daga yamma wanda manzon Allah ya ce alama ce wato na zuwa kuma duniyar ta zo karshe a lokacin da za a rufe kofar tuba duk zunubin da kai ba za a rubuta maka alhaki ba duk aikin ladan da kai ba za a rubuta maka lada ba saboda haka ubangiji ya ce wato ubangiji shine wanda ya halitta was- ya hore muku dare wato ya hore muku rana ya hore muku dare ya hore muku yini ya hore muku rana ya hore muku wata ya hore muku taurari dukkan su musakkaratin bi amrihi suna gudana da izinin Allah inna fi dhalika laayati liqaumin yaqilun lallai gudanar rana da wata da zuwan yini da zuwan dare da zuwan rana da wata da taurari kullum suna zuwa tunda Allah ya halicce su ya saka su wannan aikin har yau ba su taɓa fasawa ba ashe lalle wannan shi ma ya isa aya liƙami ya ga mutanen da suke wato hankali su ne mutane wato masu lura dangane da halittar ubangiji amma zara alakum وما زرع لكم في الأرض مختلفا ألوانه نعم.
إن في ذلك لآية لقوم يذكرون ubangiji ya ce wa ma zara alakum fil ardi sannan har yanzu abin da uban aka tsirar muku daga ƙasa wato aka fitar muku shi daga cikin ƙasa kamar daga dabbobi kamar wato shuka da sauransu muktalifan alwanuhu wanda kalarsa ta sassaba ta sassaba kalarsa kamar akwai ja akwai fatsi-fatsi akwai kore akwai baki dan itace da kuma dabbobin duk sukan zo da kala kala kala kala dabbobin da suke da wato jinsi ɗaya ma suna zuwa kala kala ɗauki awaki samun wata akuyar baka ce wata ja ce wata gatanan sandan gabaruwa wata kowace da irin yadda take zuwa to a dangi ɗaya ma balle abin da yake kuma dangi daban daban daban daban daban to ubangiji shi halicci wannan inna fi zalika la'ayatan cikin yin irin wannan halittar ma a halitta abu ɗaya kuma ya tayi fito ya fito dangi dangi dangi dangi wallahi akwai aya li qaumin yadhakkaruna ga mutanen da wato suke da tunani suke daukan wa'azi na'am وهو الذي سكر البحر لتاكلوا منه لاما دريا نعم.
وتستخرجوا منه هلية تلبسونها نعم.
وترى الفلك مواكر فيه مم.
ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ku duba usulubi na alkur'ani wato ubangiji san da ya fara ambatan Allah shi ya saukar muku da ruwan sama yake cewa huwa allazi anzala minas sama'i ma'an ma'an lakum minhu sharabun wa minhu shajarun wa fihi tusimuna mun gane yace yumbitu lakum bihi zar'a wa zaituna wa nakhila wal anaba wa min kulli thamarati inna fi dhalika la'atan liqaumin sai yace tafakkaruna wannan aya ce amma ga mutane masu tunani Allah sai ce a wannan gabar wayannan duk abin da Allah ya muku ya saukar muku nan aya ce amma ba mai iya ganowa aya ne sai mutane masu tunani daya sai yace na biyu wasakara lakum laila wan nahara wa shamsa wal qamara wan nujuma musakaratin bi amri inna fi dhalika laayatin liqaumin yaqiluna wayannan kuma da ya jero su sai yace duk aya ne amma ba mai ganowa aya sai mutane masu hankali kaga ya kawo tunani ya kawo hankali na ƙarshe yake cewa wa ma zara alakun fil ardi muktalifan alwanuhu inda fi zalika la tilqamin yazakkaruna wannan kuma na masu daukan wa'azi to malamai suka ce matakin farko tunani ya zama dan adam zai iya tunani ya tuno ayoyin ubangiji yawa in ka ga ayar to abin da ya kamata ka fare shi ne tunani shin wannan dan adam zai iya halittar wani abun ko kuma abin ya fi karfin halittar dan adam to kaga idan ka tabbatar abin ya ka nan kuma shine hankalin zai zo in ka yi tunani hankalin kuma shi zai tantance ya yi maka hukunci akan dan adam ba zai iya halittar wannan ba kenan kaga dole wato hankali kuma sai zo to yanzu ka yi tunanin cewa dan adam wannan ayan ka yi tunanin akanta sannan kuma ka gano cewa wannan dai ayan ta fi karfin wato halittar dan adam to me ya kamata ka yi sai kuma ka ɗauki wa'azi a kanta to in ba a samu wannan ba to mutum ba zai tunani ba ba zai kuma bi Allah ba wa shi yasa Allah ke siffanta kafirai da dabbobi yake siffanta kafirai a wurare da yawa cewa da dabbobi wani lokacin ma ya ce balhum azal sun ma fi dabbobin ma bacewa hanya saboda me saboda ba sa yin tunani sannan ba sa hankaltar abin da tunaninsu ya karantar da su in sun yi tunanin ma ba za su hankalci abin da tunanin ya karantar da su ba sannan a ƙarshe kuma ba su ɗauki wato wa'azi ba ubangiji ya ce wa sakara la kuma laila wani hara wa shamsa wal qamara na karanta nan ko wa huwa alladhi sakara al bahra ubangiji shine wanda ya hore muku wato kogi shine zallalahu lil qubihi wal gusi fihi Allah shi ya hore muku kogi wato wanda za ku iya hawa manya manyan jirage a cikin kogin ku ɗauki kaya ku ɗauki mutane ku yi tafiye-tafiye da su sannan za ku iya yin nutso ku fitar da albarkatun da Allah ya sa a cikin kogin nan Allah ya ce li ta'kulu minhu lahaman tariyan domin ku ci nama mai laushi tariyan nama mai daɗi mai taushi daga cikin kogin wa tastakhriju minhu hilyatan sannan ku fitar da kayan ado albarkacin kogi abubuwan da za a fitar a cikin kogi na daga zinariya da jauhari da lu'uli da- da marjani abubuwan da ake fitarwa wato a cikin ruwa wanda mutane suke amfani da shi a matsayin kayan ado Allah ya ce hiliyatan talbasuna kayan ado wanda za ku sa kamar lu'uli kamar marjani watar alfarka Allah ya ce zaka ga manya manyan jiragen ruwa wato almawakhira wanda suke manya manya masu diban wato wato masu ɗiban kaya mai yawa da kuma mutane almawakar fihi suna tafiya suna keta ruwa a cikin wato kogin Allah ya ce mun muku haka ne walitabta min fadlihi domin wato ku sadar da bukatunku a cikin falalan Allah ta hanyar yin kasuwanci da kuma sada zumunci wa la'allakum tashkurun kuma mun muku haka ne wato ko kwa gode wa ni'imar Allah sau da yawa dan adam Allah yana bashi ni'ima amma bayya ma hankaltar ni'iman balle ma wato ya gode mata kullum in Allah bashi ni'imar tunaninsa shine a bashi ni'imar da tafi wannan in an bashi kuma duk tunaninsa a bashi wadda tafi wannan saboda haka ba zai tunani wannan din ni'iman da Allah bashi akwai dubban mutane ko bai basu irin wannan ni'iman ba wanda ya kamata yi wa Allah godiya na'am ولك في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وذولا لعلكم تهتدون wa alƙa fil ardi rawasiya ubangiji ya jefa a ban ƙasa rawasiya wato turaka shine manya-manyan dutsuna don su zama turke a ƙasar bi an tami da bikun don kada ƙasar ta rika rawa tana girgiza wato da ku wa anharan Allah ya tsantsaga kogi a cikin ƙasa wa subulan ga hanyoyi na ƙasa da na sama lalakun tatadun ko kwa shiryu zuwa ga guraren biyan bukatunku ka san inda zaka bi ka je kasuwa ka san inda zaka bi ka je gona ka san inda zaka yi ka bi ka je garin dan uwanka don ka sada zumunci da shi ubangiji shi ya shiryar da ku zuwa ga wannan hanyoyin in ba dan shiryar Allah ba da wato ba za ku shiryu ba shi yasa dabba in ka sake ta duk inda ta sa gabanta nan take tattabi yawa duk inda ta sa gabanta sai ta daɗe tukun ana ta taro ta ana taro ta tukun ta sabu da bin wannan hanyar kuma ko ta sabu da bin wannan ranar da ake so ta bi wata ba wannan ba ita wannan din za ta bi saboda haka kaga bambancin mutum da dabba kenan mutum in ya fito ya gane ina zan je sannan inda zan je kuma ta ina zan bi in je to kaga wannan shiriwa ne shiriwa ne daga wajen ubangiji inda Allah ba mutane hankali irin na dabba to in sun fito irin wato halin dabbobin za su yi in sun fara tafiya wato sai an taro su na'am وعلامات نعم.
وبالندم هم يهتدون har yanzu Allah maɗaukakin sarki ya shirya da ku zuwa ga alamomi akan hanya da kuma duwatsi da kuma wato koguna wa bin najami wato da kuma taurari fumiyatadun su suna shirya zuwa ga taurari matafiya zirik ake ce musu matafiyan dare wanda yake su larabawa mutane ne na sahara waɗanda yake yawanci abin tafiye-tafiyen su raƙuma ne to raƙuma su suke tafiya da daddare to yawanci su mat- mahaya raƙuman suna gane gabar da yamma da kuri da arewa da fudowar alfijir ta hanyar amfani da taurari ne shi yasa Allah ce wa alamat Allah ya shiryar da mutane zuwa ga alamomi wa bin najmi hum yahtadun su larabawa suna amfani da taurari ne wajen gane wato hanyar su domin wani lokacin zaka wuce hanya in ka tafi kafin ka dawo guguwa za ta zo ta tare ya shi akan hanyar hanyar ta bace kaman ba hanyar da ka bi ba so da kan kazo zaka iya bacewa amma an kai amfani da tauraro ko da tafiyan cikin dare ne wato zaka iya ganewa mutumin da zai je guri kaza zai bi wannan tauraron mutumin da zai je guri kaza zai bi wannan tauraro ba wai tau- tauraro irin na masu bugun kasa ba wannan kam ba shi ayan take nufi ba Allah ya ce wa alama duk da suna istidlali da wannan su ma a wajen bige-bigen kasar su suna yin amfani da irin wannan taurarin amma wannan baya daga cikin abin da shari'a ta yadda ayi domin bayanai ne game da gaibi gaibi kuma na Allah ne ba a labartawa wato mutum bayya labarta gaibu balle ya hukunci da wani abin da yake gaibi in ba abin da Allah madaukakin sarki ya sanar da shi wato a littafinsa mai tsarki ko kuma hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ba saboda haka wannan ayan tana bayanin matafiya ne da suke amfani da taurari wato wajen fidda hanya wato in sun bace da daddare shine ubangiji ya ce wa alamat wato suna amfani da alamomi a hanyoyinsu da duwar watsu in kana tafiya zaka yi cewa ai wancan dutsen shi yake arewa da garinmu ko shi yake yamma da garinmu ko in ka bi shi ne zai tsinkayar da kai kusa da garinmu ko kuma wato kogi kana bin bakin garin kogi a kogi ya bi ta can to mu kuma muna neman garinmu zamu bi wato ta nan Allah ya ce wa bin najmi ko kuma da taurari hum ya tarun suke shiruwa zuwa ga alqibla wato ko kuma hanya wato a cikin dare afa man yakaluku أفمن يخلق كمن لا يخلق نعم.
أفلا تذكرون ubangiji ya ce a faman ya kaluku shin ka hada wanda ya halitta shine Allah kamar la ya kaluku kamar wanda bai yi halitta ba kamar wanda bai yi halitta shine wato gunki wato kuna shirka da gunki alhali kun bar bautar Allah da ya halicce ku ya halicci gunkin naku to shin kwa hada gunkin ku abin wato abin shi ma abin halitta ne wato kwa hada shi da kuma mai yin halitta shine Allah afala tazakkarun me yasa ba ku wa'azantuwa ne ku yi imani in ta'udu وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها نعم.
إن الله لغفور رحيم ubangiji ya ce wa in ta'uddu ni'imatan lahi wallahi in kuka ce za ku kirga ni'imar Allah da ya muku la tuhsuha ba za ku iya kirgawa ba ma'ana wato ba za ba ku iya ba balle ku ce za ku jarraba inna Allah la gafurun rahim inna Allah la gafurun lalle ubangiji ya tabbata mai gafara ne rahimun mai jin kai ne haisu yan'imu alaikum ma takasirukum wa isyanukum Allah ya ni'inta ku duk da yadda kuka gajiya a wajen yi masa da'a duk da kuma wato yadda wato kuke masa kafirci amma duk da haka Allah madaukakin sarki wato ya ni'imta ku na'am والله يعلم ما تسرون وما تعلنون ubangiji ya ce wallahu ya alamu Allah da ya sani wato ma tusuruna abinda kuke boyewa wa ma tu'linuna da abinda kuke bayyanawa wato wato Allah ya sani shine wato yusawwaruna min alhijarati wa ghairiha Ab- mm, abinda kuke boyewa da abinda wato kuke boyewa walladina tad'una walladina tad'una min dunillahi والذين تدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون na'am amwatun أموات غير أحياء نعم.
وما يشعرون أيان يبعثون ubangiji ya ce walladina tad'una min dunillahi gumakan nan da kuke bautawa koma bayan Allah wato la yakhluquna shay'an ba sa halittar komi ba sa halittar komi wa hum yukhlaqun su ne ma aka halicce su wato abinda kuke surantawa daga duwar watsin nan wato ba sa halittar komi su ne ma aka halicce su su waɗannan gumaka da kuke surantawa amwatun macaccu ne ma'ana ba su ma dare gairu a haya'in kuma ba rayayyu ba ne wannan taukidi ne ma'ana tun da aka ce abu macacce kan ai shikenan sai ubangiji sake cewa ba rayayyu ba ne saboda haka waɗannan gumaka da kuke bautawa matattu ne ba rayayyu ba ne wa ma yashkuruna su gumakan ba su san ayyana yau a sunan su ma yaushe za a tashe su a gaban ubangiji ba balle ko mai bauta musu mun gane ko ai kenan fa kaifa ya abuduna yaya za ku bauta musu su da ba su san su da suke matattu ba rayayyu ba ba su san yaushe Allah zai tashe su a filin alkiyama ba ai kenan ba su cancanci bauta ba domin iz la yakunu ilahan illa al-khaliq al-hayy al-alim bil ghaibi ba wanda ya cancanta a bauta masa sai wanda yake mahalicci rayayye masani da gaibi to duk wannan kuma wato na Allah ne wato gumaka ba san ko ɗaya daga cikin waɗannan ba na'am
إلهكم إله واحد نعم.
الذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون ubangiji ya ce ilahukum ilahun wahidun ilahukum ubangijin ku wanda ya cancanta a bauta masa ilahun wahidun shine Allah makaɗaici wanda ba shi da abokin tarayya a zatinsa ko a siffofinsa shine ubangiji maɗaukaki faladina la yu'minuna bil akhirati kaga su kafirai da basu imani da ranar lahira ba qulubuhum munkiratun zukatun zukatansu suna inkari suna wato inkarin kadaitakar ubangiji zukatansu suna inkarin kadaitakar ubangiji wa hum mustakbirun wato suna kuma wato girman kai gabarin wato imani la jarama لا جرم أن الله نعم.
يعلم ما يسرون وما يعلنون نعم.
إنه لا يحب المستكبرين ubangiji ya ce la, la jarama babu shakka ba shakka anna laha ya lauma yasrun ma yulunun Allah ya san duk abin da suke boyewa ya san abin da suke bayyanawa fa yujazihim bidhalika da haka kuma zai musa kayya innahu la yuhibbul mustakbirin su masu girman kai ne ubangiji ko baya san mutane masu girman kai ma'ana dai wato zai musu azaba na'am وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين na'am liyahmilu ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة نعم.
ومن أوزر الذين يضلونهم بغير علم نعم.
ألا ساء ما يذرون idan ka tambaye su an ce wannan aya ta sauka kan nadar bin haris idan ka tambaye su cewa ma za an zara rabbukum me ubangijinku ya saukar ne mun gane ko wato in ya da sahabban manzon Allah sai yana tambayen su me ubangijinku ya saukar ne wato wato akan annabi mun gane ko yawwa ubangiji ya ce wai zaƙila lahum in ka ce musu ma za an zala rabbukum ana magana da shi nazar bin haris a, munafiki ne yana daga cikin mutanen da a kafiri ne mutum kafiri ne mushriki ne idan an tambaye shi cewa mai Allah saukar Muhammadu sai ce ai ba wani abin da Allah saukar face waƙoƙi ne irin na mutanen da a lokacin da Muhammadu yake zuwa kasuwanci a can ya taho da irin littattafan waƙoƙin nan yanzu ya zo yake kwafa yake gaya wa mutanensa shine ubangiji ya ce in an tambaye su ma za an zala rabbukum me ubangijin ku ya sauka shi ce asatirul awwalina tatsuniyoyi ne da waƙoƙi irin na mutanen da shine idlalan nasu wato dan batar da mutane Allah ya ce mun kyale su suna ta yin wannan aikin sako li yahmilu awzarahum domin wato su cika littafin su na zunubi kamilatan ya cika tab Allah in ya ga dama sai wa mutum istidiraji ya masa nisan kwana ya masa lafiya ya bar shi ta sabo ya ta sabo ya ta sabo har ma sai ya kalli kamar saban nan ma da yake Allah yana so ya hakan ne to Allah ya ce mun yi musu haka ne li yahmilu awzarahum domin a ƙarshen lamarin su su ɗauko zunuban su niki niki kamilatan cike ma'ana yawmal qiyama dan alqiyama sannan su ɗauki zunubin wa min awzar alladhina yadhullunahum bighairi ilmi su ɗauki zunubin waɗanda kuma suka sannanta musu ɓata ɗin waɗanda suka bi su a jahilce wato sai su ɗauki zunubinsu shine ali annahum da'ahum ila dalali domin sun kira su zuwa ga ɓata wato fattabahum suka bi su fashtaru ko fil ismi saboda haka sun yi musharaka idan ka taimaka mutum ya shiryu kana da kamashin ladansa kamar idan ka taimaka wajen ɓatar da mutum shi yana da zunubinsa na ɓata kai kuma za a ba kamashin zunubinsa wato na na ɓatansa Allah ce ala lalle ku saurara sa'a ma ya ziru na tir da wannan nauyin zunubi da waɗannan mutane za su ɗauko shi ranar alkiyama. Na'am.
Kat makarar ladina min qawlihim ba ta yahun lahu ba ta lahu bunyana hu min alqawaidi fa kharra alayhim saqahu min fawqihim wa ta yahun azabu min hasu la shurun.
Za mu tsaya nan. Ina ga kumsa ne ko?
Eh kumsa ce.
Na gani. za mu kwana kan wannan aya wato aya ta nawa ne na aya ta 25 ko aya ta 25 a 26 ne mun tsaya a kan ta 25 za mu tashi kan ta 26 insha Allah to za mu tsaya nan insha Allah abinda muka fada daidai muna roƙo Allah karba mana ya ba mu lada a wannan mu kuskure kuma muna roƙo Allah madaukakin sarki ya gafarta mana Allah gafarta mana Allah gafarta wa iyayenmu Allah gafarta wa malamanmu wakacin mana alkhairi Allah biya mana